yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hasbunallahu wa ni'mal wakil bayan haka muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya kara nuna mana wannan lokaci mai albarka wanda muke isar da yanayin wato saƙonni ga 'yan uwa jama'ar musulmi dangane da harkokinmu na addinin musulunci ya 'yan uwa kamar yadda ainihin wato aka ji a makonni da suka wuce ko a kwanaki da suka wuce cewa Uh, mun karanta wasu risaloli daga bakin Shekul Islam Alhaji Ibrahim Yas, Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yarda da shi tare da iyayenmu da sauran malamanmu baki ɗaya. A cikin wasiƙun da na karanta, sai ya janyo wasu ‘yan uwa suka yi magana dangane da abin da ya shafi sharifai jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda Shehu Ibrahim Yas Allah ya ƙara yadda da shi ya yi magana a kansu cewa lallai yanayi musu nasiha kada su kuskura su zauna kurum a matsayin waɗanda suka dangana da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma babu ruwansu da sana'a, babu ruwansu da wani tsururi, wato wani kasabi, babu ruwansu da ainihin wato neman wani abu wanda za su kare mutuncinsu, su kare mutuncin addininsu, su kare mutuncin iyalansu, sai neman a basu domin kakansu, sai neman a basu domin ainihin wato Allah subhanahu wata'ala wannan shehu ya yi musu magana to wannan maganar da muka yi shehu Ibrahim ya yi musu tsawa to a nan ne muka samu ainihin tambayoyi daga bakin ɗan uwa cewa shin menene ma asalin su sharifai jikokin annabi sallallahu alaihi sallama menene ma matsayin domin akwai waɗanda suna cewa su sam babu maganar ainihin su sharifai din me asali domin annabi sallallahu alaihi sallama balarabe ne kuma sayida fadima balarabiya ce ita ce yarsa da ya bari har aka samu ainihin dangantaka ta fito ta nan da sayidina aliyu ɗan abu talib su kuma larabawa ne to akan samu wasu mutane a matsayinsu baƙaƙe kuma su ce su jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallama wai ake tambaya menene asalin wannan magana na ce a to ai wannan wajibi ne kuwa mu tsaya mu shiga cikin irin abubuwa da aka samu a wajen magabata dalilai da aka samu a wajen magabata a wajen tabbatar da wannan dangantaka akwai ta domin a yi nasiha kar mutane su bada cikin wata rigima domin kai ka danganta kanka izuwa wajen wani mutum wanda ba babanka ba ne akwai haɗari kai kuma wani ya danganta zuwa wani mutum kai kuma ka kore shi shi ma akwai babban haɗari to wajibi ne sai na ce a to bari mu isar da saƙo domin mutane su tsautu gabarin korewa kuma su tsautu gabarin danganawa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana cikin alkurani mai girma lokacin da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam suka jefe shi da yankewar baya bayan ayansa duk sun rasu musamman maza ba wanda ya rage sai amace sai aka jefe shi cewa ai dama shi kenan ɗansa namiji kenan ya tafi saboda haka ba za a samu dangantakarsa ta zarce ba wannan ake cewa ai shi kenan mai yankakken baya ne subhanallah wannan magana ta janyo har ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama bai ji daɗi ba Allah subhanahu wata'ala kuma ka'ida ce tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaran an taɓa zuciyarsa to Allah subhanahu wata'ala baya barin wannan abun zai mai da martani aka saukar da bismillahir rahmanir rahim inna a'dainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sha'niyaka huwal abtar mu mun baka alkhairi mai yawa akwai tattaunawa da malamai suka yi dangane da me ake kira da alkausar fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma ka soke abin sokewarka ranar layya wannan haka ainihin wasu malamai suka fassara sayyidina aliyu dan abi talib Allah ya kare da da shi shi cewa ya fasalli li rabbika wanhar akwai wata ma'ana bayan wannan cewa kai sallah ga ubangiji ka subhanahu wataala kuma wan har a cikin sallar in ka zo ka dora hannunka na dama akan na hagu akan kirjinka a cikin sallah wato shine qabdu in an duba manya manyan littafai akwai waɗanda sun kawo wannan tafsirin ko da akwai wancan din inna sha'ani aka haƙiƙa maƙiyinka ya rasulallah wanda suka cewa da kan yankakken baya to huwal abtar shine mai yankakken bayan kuwa ba kai ba ya rasulullah to wannan haka ainihin abu ya tafi a ce kaga wani ya ce yanzu babu jikan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama idan an ga baki a ce ba dan ba jikan annabi bane to akwai danja muna jan kunne muna nasiha a kauce gabarin faɗar irin kalmomin kada mutum ya zama shine mai yankakken bayan saboda sakamakon yadda waɗancan suke don yanzu waɗancan ɗin ba wani wanda za ka nuna ka ce wannan jikan wane ne jikan jikan jikan wane ne to da ka idan mutum ya goyi bayansu to shi ma zai shiga nan yawwa wannan ɓangaren kenan to amma ɓangaren kuma mutum ya ce zai dangana kansa shi kuma izuwa baban da ba babansa ba ko asalin da ba nasa ba to shi ma akwai danja mani da'a ila ghairi abihi wanda ya dangana kansa zuwa wani mutum wanda ba babansa bane to ainihin fushin Allah ya tabbata a gare shi ya inganta suna nan a cikin hadisai wanda suka shafa wannan to da akan wannan ne ainihin wato wasu irin rubuce-rubuce da na yi sai na gabare in isar wa 'yan uwa ainihin sakonni dan an samu baki ba zai hana ainihin a fitar da fari a cikinsa ba dan an samu fari ba zai hana a fitar da baki daga cikinsa ba wannan ya tabbata a cikin hadisai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama hadisi da yazo daga Abi Huraira Allah ya kare yadda da shi an yi wani abu cewa anna rajulan cewa wani mutum atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah ulida li ghulamun aswad an haifan mun da amma yaron baki ne ya rasulullah shi kuma gashi mutumin balarabe ne fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi halaka min ibilin shin kana da raƙumi kana da raƙuma kala na'am sai ce eh kware ko ya rasulullahi ina da raƙuma kala sai ce ma launuha me kalar raƙuman naka kala humrun sai ce ai jajaye ne ya rasulullah kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal fiha min auraka a cikin laƙuman naka ba wani wanda yake da wata kala aurak wato mai ɗan ya ɗan canza kala a ciki ƙala na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi ce yi kwarai ko akwai ya rasulullah ƙala sai ya ce da shi fa anna zalika to ya aka ka samu wannan ainihin wani raƙumin ya fito da yar wata kala daban ba da ba ƙala sai mutumin ya ce la'allahu na za'ahu irkun a wani ai ba wa damuwa ya rasulullah mai yiwuwa jijiya ce ta yi naso ta furge shi a can kakannin kakannin kakanninsa ta bangaren maza ko ta bangaren mata watakila akwai wani wanda kalar jikin nasa aura ɗin ne bai tashi ɓullowa ba yanzu a jikin wannan wannan masu ilmul kafa sun san wannan ba wani abu ne ainihin bako ba kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala'alla ibnuka hadha naza'ahu irkun mai yawa to dan kama wannan shi ma jiji ce tai furge shi ta ina so wannan hadisin bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu talaq in aka duba babu idza arada bi nafil walad babun da ya magana idan wani ya bujirar da neman kore ɗa wanda bai samu bukhari ba mai yiwa kana da allu'ulu'u wal marjan a kusa da kai fi matafaka alaihi shekhan na doktor fa'ad abdulbaki ka duba shine hadisi na ɗari tara da hamsin da bakwai za a gani an kuma za ka iya kutsawa ka duba ya zo a musnad na imamu ahmad cewa ja'a rajulun min bani fazarata wani mutum ya zo daga kabilar bani fazara ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala sai ce inna mar'ati waladat waladan aswad ya rasulullahi mata ta ce ta haifi ɗa kuma ɗan sai ya zama baki ni kuma gani ba baki ba ya rasulallahi wato yana ɗan kaɗawa cewa ya aka yaka shi ja matarsa ja gashi an haifa masa ɗa baki ya aka yi ƙala sai maza Allah sallallahu alaihi ya ce da shi hallaka min ibil ka kwado da hankalinka ɗanka ne kana da raƙumi kana da raƙuma ƙala sai ya ce na'am eh ina da su ya rasulullah kala sai ya ce fa ma alwanuha waɗanne irin kaloli ne raƙuman naka kala sai ya ce humrun jajaye ne ya rasulullah kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hal fiha awraqu a cikin raƙuman naka babu wani mai yar wata kala ainihin a kalolin raƙuma na larabawa me wanda ake ambato aurak ta wata kala ce ba daɗin ba ƙala sai ce eh akwai mana ya rasulallah inna fiha la wurqan a a ciki akwai masu wannan kalar ya rasulallah ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anna atahu zalik to ta ina wannan kalar ta zo waɗannan raƙuman naka a ciki ƙala sai mutumin ya ce a sa an ya kuna na za'ahu irkun ya kusata ya zama ainihi wato jijiya ce ta fuske shi ya rasulallah ya yi na so ƙala sai maza da sarrafa cewa ha za a sa an ya kuna na za'ahu irkun to wannan ɗan na kama shi ma ya kusata ya zama jijiya ce ta yana so daga kakan kakan kakan kakan kaka ko da goma ne ko ashirin ko fiye da haka mai yiwuwa a cikin dangantakarka akwai wani babanka ko akwai wata babarka ko akwai wata kakarka ko akwai wani kakanka ta nan abin ya bullo to da kaɗanka ne wani hadisi imam ahmad ya fitar da shi daga abi horera Allah ya ƙara yarda da shi in an duba cikin musulun na imam ahmad shine hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da sittin da uku fi musulun da imam ahmad ya yanwa to da ka a ya hankali da kore dangantaka ta ɗa a ya hankali kuma da danganta kai zuwa abin da ba haka ba wani aisha ta radiyallahu anha an karbo daga sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita kalat ta ce wani abu ya faru wata rana dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa ya shigo waje na wata rana bangaranta zata yomin wata rana fa huwa masrurun lokacin da ya shigo sai na ganshi yana mai farin ciki fuskar su tana walwala sallallahu alaihi wasallam muna ganewa ai kowa ma yana ganewa ko ɗa zai iya gane babansa yau yana cikin walwala kuma zai iya gane cewa ba a cikin walwala yake ba faƙala sai ce ya aisha ya ke aisha alam tarai anna mujazzazan almudliji dakhala fara'a usamata wa zaidan wa alaihi ma qatifatun qad gadda ya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma aqdamuhuma faqala inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'din da ya shigo cikin farin ciki sai ya ce ya ke aisha ba ka kallon wani mutum da ake kiransa mujazzazan almudlaji shi wannan mujazzaz almudlaji danganansa kenan ya shiga wata farfajiya sai ya tarar da usamatu ɗan zaid da babansa zaidu shi usamatu bakin kilin zaidu fariƙal zaidin nan dai hibbi rasulillah ibnu hibbi rasulillah masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam dan gidan baraka al-habashiya sai ya gansu suna kwance shi zaidu ya lullube fuskarsa shi ma Usama da ya zo sai ya kwanta a kusa da uban sai ya lullube fuskarsa da wani bargo kafifa duk sun rufe kawunansu amma kababuwansu sun bayyana wannan babbar kaba da 'yan yatsu farare kal wannan karamar kaba da 'yan yatsu bakake kal bakake hulub fakala sai ya ce kai Allah da iko yake inna hadhihi al-aqdam haƙiƙa waɗannan kafafuwan manyan nan farare da ƙananan nan buƙaƙe duk inda aka je aka zo ba'dhuha min ba'din sashin su daga sashi suke wato wannan daga wannan ta fito duk inda aka je aka zo wato abin da yake nunawa ilminsa ilmul kafa ilminsa ilmul kafa sanin dangantakar ɗan adam ta tabbatar da cewa duk inda aka je aka zo zaidu shine ya haifi usamatu usamatu ɗan gidan zaidu ne shi ko baya nan waccan magana ta faru tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama da zaidu ko wani mutum wanda aka yi nuni zuwa cewa an yi mar haihuwa shi fari matarsa fara amma kuma gashi yau an haifi baki baya nan shi wannan mai ilmar kafa din nan mujazzas din nan baya nan amma ilimi ne da Allah ya bashi na sanin dangantakar dan adam shine gashi ya fitar da ainihin magana wanda kuma as-sadiqul masduq annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaskiya abin gaskatawa ya riga ya faɗa cewa wannan ainihin da nasa ne yan uwa wannan hadisi wanda yake so ya ganshi ya je duba bukhari a cikin ainihin kitabul fara'id babul qa'if babun da ya magana akan mutane masu ilmul qafa ka iya duba littafin hadisin a cikin littafin da zai zama wata kusa da kai al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan shine hadisi na 924 yan uwa ku biyo ni ku ji ƙarin warwara akan wannan magana a muslim a ruwayar muslim daga aisha radiyallahu anha qalat tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa dakhala alayya masruran wata rana ya shigo wajena yana mai farin ciki tabruqu asariru wajhihi har ma ainihin naɗa naɗan goshinsa ɗin nan suna walƙiya faƙala sai ya ce alam tarayi annan mujazzazan ba ke kallo cewa ainihin mujazzaf nazara anifan ila zaidu bin harisa ɗazi ya yi duba zuwa zaidu ɗan harisa yana kwance wa usamatu bin zaidin ya yi duba zuwa usamatu ɗan zaid yana kwance a kusa da babansa wa fi riwayatin a wata riwayata muslim din alaihi ma qatifatun akwai ainihin wani katon bargo da suka lullube kansu gaba daya da jikinsu gaba daya kada gatta ya ru'usahuma su lullube kansu to ba da aka damuhuma amma kafafuwansu sun bayyana faƙala sai kurum yana zuwa shi bai san wata magana zai da haifar masa ɗa ya ce ainihin yana kaɗawa cewa shi fari mace safara amma kuma gashi an haifa ɗa baƙi ya ga ya ga bai san wannan zancen ba amma yana shigowa ya ga sun rufe kawunansu da gagar jikinsu amma kababuwan a waje faƙala sai ce kai kai kai kai kai kai kai inna hadhihi al-aqdam lamin ba'din wallahi waɗannan kafafuwan duk inda aka je aka zo ɓangarensu daga ɓangare ya fito wannan karamar daga cikin ainihin babban nan ta fito wannan yan uwa ya tabbatar da za a iya samu ba wani abu ne mai wahala ba wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya wa kana mujazzazun qa'ifan shi wannan mujazzaz din wato mai ilmul qafa ne imam ahmad ya rawaci wannan hadisi bukhari ya rawaci wannan hadisi shine hadisi na dubu shida da ɗari bakwai da saba'in muslim ya rawace shi shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara abu dauda ma ya fitar da wannan hadisin shine na dubu biyu da ɗari biyu da sittin da takwas tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisin shine na dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin da tara nasa'i ma ya fitar da wannan hadisin shine lamba ta ɗari da tamanin da hudu ka iya duba al-mufhim lima ashkala min tarhisi kitabi muslim mujalladi na hudu shafi na ɗari da casa'in da takwas ya yan uwa jama'ar musulmi in an duba za a ga ainihin waɗannan karatuka saboda haka ya ɗan uwa kai karka yadda kai ba sharifi ba ne jika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka danganta kanka izo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tabbatar kana da salsala a hannunka saboda tsoron kar ka je ka yi da'awar abin da ba ka da shi ka fada cikin hadari kai kuma kar wani ya zo ya ce maka shi jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka yi watsi da shi ka ingije shi ka wulakanta shi ka yi mara abin da ba daidai ba wallahi ka faɗa cikin fushi yanzu zai zama ka taɓa martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutum ya zo in kana da abin da za ka yi mar kai mar in baka da shi ka kyale sai ku zauna lafiya kalau kai ka zauna lafiya shi ya zauna lafiya Allah subhanahu wataala ya saka wa shi Ibrahim Yas da alkhairi akan ainihin tabbatar mana ba ruwansa wani ya zo ya ce ainihin wannan jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi to ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali sai ya ga ya kyautata masa ta hanyar ya bashi kuɗi ta hanyar ya bashi abinci ta hanyar ya bashi wurin zama ta hanyar ya bashi ainihin wato tufa ta hanyar ya biya masa duk bukatar da zai biya to da kuma muna kiran yan uwa a nutsu a fahimci wannan faɗakarwa tamu yan uwa muna kira waɗanda duk suke yin wasu abubuwa na ƙin yin sallah da ƙin yin azumi da ƙin yin karatun alkur'ani da ƙin neman ilimi da keta alfarmar Allah a sha giya a yi zina a yi luwaɗi a yi sata a kayan mutane har wani ya taɓa matar wani to duk wanda ya yi wannan fa ba faɗan tijaniya ba ne kai ba ma musulmi ba ne bare ya zama ainihin ma ya danganta da shehu tijani ko ya danganta da shehu ibrahim yas duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ya yi ridda haka shehu ya faɗa haka malamanmu suka faɗa mu ma abin da muka gane kenan a tsari na addinin musulunci a wannan matafiya tamu Allah sakawa madaba'ar ayyub da alkhairi masu buga alkur'ani da kuma ainihin sauran littafai na addinin musulunci da arabiya Allah subhanahu wataala ya saka musu ne suka ɗauki wannan nauyi na isa da wannan sako tare da tallafin wasu yan uwa Allah subhanahu wataala ya saka musu alkhairi ni ɗan uwanku Muhammad Nur Muhammad Arzi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu haɗu a shiri na gaba insha Allah